الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذه إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشهيد لنا في عظم خطري ولتعتف بنظرة تأتي لنا في الرحم بعد الحمد لله ولله الله سبحانه وتعالى sake gama mu wannan halka ta mai albarka wannan zawiya ta mai albarka yau muna goma sha uku ga watan biyar miladiya dubu da sha tara wata yi daidai da takwas ga watan ramadana a hijiriya kuma zama Allah sallallahu alaihi wasallam da dubu zuwa Madina da shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wadda za mu ci gaba da kuma littafin albarka ishiriniya ta al-imam al-bazazi radiyallahu anhu da ibn al-muhayyab radiyallahu anhuma wadda in ba manta muna cikin karfin wawi in karanta rabinsa yau kuma insha Allah za mu kare sarki ta kuma murera ya daga saba daga bisani sai fassara ta daga zaki ne daga gudu insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الفاتح التي جاءت بقدره وإداء الوحيد من صاحبي بعد تعريف قرره هذا ينقل الرسالة تسره وهذا بإذن الله يخدو مؤمره وزبار جبريل وميكال إذره على بشهد بين الليل في توي هيكا صدق الله ثم سلامه حيث ومنك مريض حيث الأنبال من بمحسن والقوم بالعند عن المحسن حبيب من المعروف بأرض وتبلار مرأمين وصفا منفصل أن لدية على النار بالتلوين عليك صلاة الله ثم سلامه حيث بدون ربك مريض لن يقسم الرحمن بالنار من الهوى كأنه مظل قرهم وما له أنت الذي يروي من الموت ما هوى فقام بلا ذنب وأمل بلا هوى وجود بلا منع وعلم بلا سهو عليك سلام الله ثم سلامه حيث بدون ربك مغير لا فضل إلا وهو مشهور في أمره ولا خير إلا باتباع كتابه تاريخ كثر أسعانت لي ركابي وقود ملوك الأرض لا تكتبابه أحداثي كتم سكي منه وفي الأقوى عليك سلام الله ثم سلامه حيث بنور ربك مضيق أشهد الله منه أنفس المرارة أسبابنا بدن ووصل المبيت مخرى مئ البدن وقوبا على الأيام رعبا ورغبة جابا لكن من غير كبير ولا تقوي عليك جلب العيش ما جلبه فعيش بلا رب بك مدير كمن أباه بشفاعة ربه فلا سبيل لامرئ لا يحب من صاح في القوة وحسبه وسيلاتنا يوم القيامة حبه ولولا نال الذنب حجي ولا نسوي عليك سلام الله ثم سلامه فعيش بدون ربك بقلبه ولكن ببطن سوينا بقلبه صبره بقول ما قضى قنادي وقد يدرك الفتح الرابع كرده ولك اصبح الا ما يقول وما يدرك عليك سلام الله وما سلامه عيش بدون الوقت بقى منيره لي قلب للقرب شوى شواه فأرسيه ماء مقوسيه ماء نجا البيت نسواه فما سال للمولدين نواه أروى أمن شرك تلقى ومن لقد سأل العيس ما جاءه عيش بدون ربك مدير سبسير ودن والحق به سبت وحقا رأى ما إليه تقدمت خطأ جرى به على الرد مسلمت وجلنا به وجه السماء تنسبت سما ذلال العزم بالعز بالتنوير عليك سلام عليك ما سلام ولا دار وأننا أشرنا لمن فأهيم أمام الحيك ترداء للشوي فلذا سرد ليس ما سلمه ليس لغير كذب مدير بك سلام ليلكما سلامه عيش بدون عددك مضيع بك سلام ليس ما سلمه عيش بدون عددك مضيع اللهم رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الامر والفاتح لما سبق ناصر الكبار ولا اله الا انت انت المستقيم ولا اله الا انت العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الامام الحضري رضي الله عنه سيدنا المحيا سلسل من سالميه وعن تعريف قدره وهذا ينكي للرساله صدره وهذا بإذن الله يخدم أمره وزيراه جبريل وميكال إثره فآلا بشمس بين بدرين في جوف ومثال بين بعد تعريف قدره تعريف قدره معناه وح تعريف قدره صلى الله عليه وسلم ذلك يعني أقيم أنك محمد صلى الله عليه وسلم بعد bayan na ambata maka min sa'ibaini na abokanan sa guda biyu za ka gane ne waye ne matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ne a cikin abokanan yake fa hada kaga daya a cikin abokanan sa da zan in na ambata maka su za ka gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yunakki lil risalati sadarahu ma'ana yunakki sadarahu yana ɗarkake injin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lin risalati saboda aike na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hada wannan kuma ɗaya kenan tunda su ne sai bai aka ce yahdumu ko yahdimu amrahu zai fi kyau yahdimu ai babin barba ne ko yahdimu an gane na wade ya ce yahdimu farin zaraba ne fara yahdimu zaraba ya biribu kadama yahdimu kaga amfanin tasiri ne ina ji a lokacin da muka yi fassarar a farkon bada ma mun yi wannan irin gyara ko abin fuska iskar samun إيه وكذا ويخدم للأهلين ويخدم نجم وشين نعم أهلين وهذا بإذن الله يخدم أمره وهذا فيهما والنجم يخدم أمره ينا هدم تاوى لمر النبي محمد صلى بإذن الله بإذن الله وزيراه mataimakansa ma'ana abokanin nasu da ake ta magana wanda in ka ji su din daga baya din za ka gane matsayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi jibrilu ɗayan shi da jibrilu wa mikalu da kuma mika'ilu israhu su ne suke tafiya a bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sa'a ya tuku sahaban wal mala'iku sahaban da gaba yake sa mala'iku ke haka da baya sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya faɗa ba ma wannan jibai kamar madara shi da kansa ya faɗa wa su ya faɗa ke kallu sari lil mala'ikati sai ku suka gura tafiya a bayan ku yau gaba ku bar bayana ga mala'ikun Allah su suke take wa annabi Muhammadu ma to mala'ikun Allah ma ya ishe ga Jibril da Mika'il a shambai ne mala'ika wai da sun duk mala'iku da Jibril shi kowa a mala'iku Mika'il shi ke biye da shi amma su ne masu take wa mutum Allah bayan ma'ana ya ishe da daraja a wurin mutum Allah a ce wa'annan su ne abokanan tafiyarsa shi ne magana faruwar da kaga inda wa'annan su ne ba su fito wa aka gane ne ga farko ma ma'ana ta ari mukaddarahu za ka gane alƙadari matsayi na annabi muhammadu ne ma'ana wata ari kenan wawu da kuma kana shi wata ari mukaddarahu kana gane alƙadarin manzon Allah girman sa ba'adu ba'adu an gane ma'ana ba'adu din nan wala mu shi bina da jalan zulma'al yace ma'ana ba'adu shine ba'ada ma dukiran lakamin sahibai shi ne ma'anar ba ne ba da ma dukiran laka min sahibai bayan an ambata maka wasu daga abokanansa guda biyu masu abokanan tafiyar da masu take mai baya to ta a yi mukaddara wallahi za ka gane matsayin musamman sallallahu alaihi wasallam ko shugaban kasa da ya kai ya kawo wai inda da bakuna sai ga baya da ba janar janar ko na soci da kan su ana musulmai su ma ya kamata za su fita su tafi ko akwai masu kage su baya da masu gudu ko ba masu gyara kinsi su rika amma wasu su ne gyara ma kinsi shi kuma ba ya isa gane waye ne wannan da janar janar na soja da suke tsaya a bayan sa ita tafi to annabi muhammadu masu kage mai baya don ka gane matsayin sa jibrilu ne da mika'ilu su ne convoy na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kai ba ya ishe ka katin ya ce ka gane matsayi na shugaban halitta da Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne magana kawai a takaice ka gane wayannan abokan nasa wanda bayan an ambata maka sunayen su ka ji su to za ka gane alƙalamin sa hada yana ki sadara hulin risalati aikin daya a cikin abokan manzon Allah yana tsarki ne wanda ya tsarkake kirjin manzon Allah ya tsarkake zuciyar manzon Allah saboda a bashi hange zuciyar ta zama babu harsun shaitan a cikinta a share komai ta zama kalkalkal kafin ya karbi aika a cikin zuciya shi da wa'aza yana kisar rahu lirin tare su shi jibrilu kenan wa'aza ya jimu amrahu bi idnillahi shi kuma mika'ilu shi ne mai hidima na dukkan lamuran annabi muhammadu sallallahu yana wannan hidima ne da izinin ubangiji shi ya turo shi ya zo ya yi wa annabi muhammadu hidima wazirahu waziransa mataimakansa jibrilu to ga sunan ya fito na farko jibrilu mikalu da kuma mika'ilu dama duka ce duka ce mikalu duka ce da mika'ilu shi za a kyawo maka mikala ko mika'ila duka ne isra'u su suke tafiya a bayan masu masu sallu masu sake bai bayan kai albadani ya ce ma'ahalan madalla maraba bi shamsin da wannan babbar rana ta annabawa bayyana badaraini wanda take ana ganin bayan wata wata guda biyu bi jawi a sararin zamaniya ma'ana jibrilu da mika'ilu da annabi muhammadu a tsakiya kai mara da waɗannan jakadu na ubangiji annabi yana tsakiya shi da ranar annabawa ga jibrilu a damansa ga mika'ilu a hagunsa suna tafiya sun toshe sararin zamaniya ai ba tauriya annabi ya je sama bane ba Isra'il ba ya yana dan danawa ne eh akwai lokacin da ai suka dan je ko sabe ne ya har ya ga Jibril a zahirin sa a malaikacin sa wala kadar awu yufuki bin hakika tabbas ya ga Jibril a sararin samaniya a yadda yake a zahirin sa har annabi kamar ya tarkita kai ya rage kan kan da Rasulullahi ya dole ya wanda ya ga kayan yankan na dole ya dan yace ha to ai nan ma ni ka gani ina da israfilu ka gani ya ce ni kuka fi kina ɗari shida ne domin abin da ya sa da suka je saman din da ya haka an ƙanƙarin kumbukensa gaba ɗaya ba ƙaramin gaba ɗaya ɗan nuna shi kaɗan sai da ya rufe sararin samaniya gaba ɗaya a cikin shi wanda ya kada kowa ne dama babban akwai ƙarami yana nesa akwai ƙarami yana nesa ƙarami yana nesa ƙarami yana nesa har na tashi na tashi to ɗan ƙanƙarin gaba ɗaya ya nuna kaɗan nesa shi ma koyar inji ɗan kawai sai rufe sararin samaniya duniya gaba ɗaya ce nan ma wani gani ina jira ka gani ba shi ma kuke da shida ne amma ɗari shida na ina gaba shi bai kai ɗari kwa ɗaya shi ba saboda haka kaga dole ina buɗe ko ɗari ga ɗaya mutuwa ko ya kawai ka kushe ka ne kawai ka mutu sai ka hanyar kawai kuma wacce kan da kawai ne ba ne ba ne ba mutu zai mutu kawai to haka za a yi aha rahinu sai na sun yana da hujjoji bal ruwan hujjoji la tafa hujjojin da ba ta taba buya ala kalbi mubzirin a bisa zuciyar duk wani mai idon basira in dai kana da idon basira zuciyar kana gani na basira to annabi hujjoji kan ce wasa annabin Allah ba ta taba buya ba idonka na basira kowa ka zuba sai tabbatar da gaskiyar aikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka mai yarda annabi annabi ba to bai da idon basira dabba mata bi tunda dabbobi masu sallama jamada da adal kauni ta tafi muhammadan sallallahu alaihi wasallam sandararru wannan abin jama su san waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai kana mutum mai jini da ruwa da farko a tare da kai baka san annabi wai kai kasa wasfu mukillin indaha sifantawa wurin mai karantawa a wurin sifantawan indaha a wurin waɗannan hujjoji da suke tabbatar da ma'ana mu'jizoji hujjoji dalilai masu tabbatar da gaskiyar annabtar annabi Muhammadu to mislu mufsiri mislu mufsiri sifantawan mai takaitawa daidai yake da mai yawaitawan a wurin lada a wurin lada ina zai sawani ya sa kan ko bari ta faɗi wannan in kai dan kadan ma ka samu lada in kai mai yawa ma ka samu lada da kai mai kadan din da mai mai yawa duk ɗaya muke a wurin sawa'un menene mufsin wa akurasi mufsin wa akurasi da mai yawa tawa da mai nuni da dan kadan kadan yayi yaya gawai duk ɗaya suke a shafin manzon Allah kai da yawa to kai kadan din duk dai bara kawai da yawa kai kai kadan kai ka fara sai na mai gaba ɗaya ce ina qima min hal ba'aru ana jin wannan magana kuwa idan khiba min hal baharu ya aka kusa kogi daga gare su na hujjoji da suke tabbatar da gaskiyar lamarin manzon Allah kenan kace za ka kusa kai ni kaya kai iyo a cikin kogin da ke tabbatar da girma da isa da cika da daukaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to budda bi aruri kana kusa a cikin koguna a cikin kogin wannan gano girman annabin muddal haƙuri sai Allah ya ta mai madadin daɗin goguna binkin balinki sai ka kusa da gogin gane bayanin da kusa ne wai gane ba kusa ka gano matsayin annabi cikin kogin girman masu Allah ne to idan kuza min ba in in aka kuza daga wannan kogin gano girman annabi da dalilai da suke nuna annabin sa da isa da cika da girman sa duk da abu ne gurgurdan kusa wanda cikin kogin da gano sai ai mai madadin wasu koguna kuma cika wani tafiya ka gano mu gani yawan kuzawa cikin kogi yawan dada masa madadi na koguna kuma da aka kaga ya hakuri kawai shi ne ma'ana ma'arafa ni hakikatan gairu rabbi azza wa jalla ba wanda ya san hakikalin waye ne in ba Allah ubangijin da yayi ma ai kana neman neman wa kanka magana kace ka su da an gano wai wai ba sai ka san tabbai ya sabe ka shi ne yace waka wa man zal ladhi yati ala al-bahr bid darwin tambaya ce ka ba kanka amsa wai waye zai je ya shi kogi da guga wani mahaukaci ne tambaya da yake wai waye zai tafi yasar kogi amma ba da guga wai ka san bakar wahala ka same shi kana sa kogi kana sa guga kana ɗiba ka watsar wai ka rage kogin ko to ina ji abinda ya ninka gugan sau dubu kaza ya garu gurguran ya ɗebo guga ɗayan da kai Allah ya san adadin abin da ya kamu na ruwa a kogi. Abubuwan kun kai biliyon nawa da kuka zo da guguna ma wata ku yashe kogi sai kuna yashewa yana karuwa. Shi ne maganan kenan. Annabi ku zo za ku gama faɗin girmansa ai kama wanda ya ce ya fada teku da ya fara gugan. Shi ne kawai. Duk babansu ya. Man zallabi ya ji alal bin jami'a. waye zai je ya shi kogi da kuka in ba wanda ya tabu ba a sai dai tabu akai alam yuqsin ar-rahman bin najmi idhawa na'am ha to an tsallake duk bayani da gudu ai ku za ku za bari da bashi ba ni ba maza maza yake faɗa in an tallage to ya mu dawo wa sabnahu mun ta sifanta matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kasida ta mu 20 ya mun amaini tsawon shekara biyu ya rubuta 20 ya na cikin shekara biyu abu da ya gura kenan ce maza biyu da jira cikin shekara biyu rubuta ba su samu kasai amma ba a sifantawan bai taƙaita ba a cikin sha'anin annabi eh sifantawan bai taƙaita ba ne to shi za a yi jama'a to wannan lallari ya ji albani dani waye da ke ya shi koki kuma da kuka kai ba wai ba zai yasu wani to shi ne ce annabi yusuf ne rahmanu bin najmi kawa shin wai annabi yusuf rahmanu shin Allah rahman bai yi rantsuwa ba ne bin najmi da da tauraro wa najmi lawa to ayi ai ai gashi na makaranta wa najmi lawa ina rantsuwa da tauraro idan awa yayin da shi sulmuya ko yayin da sulmuyo ka faɗo irin tarwarari na zaka taurari faɗo ɗin nan kama jan boshi to da shi Allah ya rage aiko mun sani aiko ni ma mun sani ba to yau an karanta shi ne wannan ayan kan dai baka da kara cikin tafiye mu wannan bi zahabi Allah ya rantsuwa da tauraro yayin da yake sulmuyowa in sadaka kenan ko bai rantse ba Allah arama bai rantse tauraro ba yayin da yake sulmuyowa ya rantse don mun karanta wannan bi zahabi ha ala annahu bisa cewa shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma zalla fatu bai taba cewa ba daidai rana ya daidai sakan ya bai taba da sallallahu alaihi wasallam wa razawa bai kuma taba ketare iyaka bai taba ketare iyaka sallallahu alaihi wasallam ma'ana bai taba abin da za a ce yayi abin da za a yi na wauta abin su billah taba ketare kanti shi da Allah da ya rantsuwa ma shi ne abin da ya kawo wannan najmi ila hawa ma balla sahibukum wa ma gawa ma wajin nan naku annabi Muhammadu wallahi bai taba bai taba cewa kullun kan hanya ke daidai tam tam tam tam ba a yi shi ba bai taba cewa lalle don wani yana yaro kafin a bashi ba bai taba cewa wa ma gawa bai taba ketare haji ba kawai da ɗaya ma a tsatsarku rabbahu kamar da nabi ya bi ma awamil al-fadli waye ya ita ce ya tarar da abinda ya tarar na daga girmame girmame na fifiko waye ita ya tarar akwai tambaya ne ai dole mu ce babu kuma mu amsa ba muna tsoro ne kenan muna da jahili wa faman alladhi ya'wi ma awa min al-fadli waye ya ita ya ce ya tarar da abinda manzon Allah annabi Muhammadu ya tarar na farala na fifiko a cikin dukkan ayyuka babu ga abubuwan za fara girma wa fa'un bila kadare ai abinda annabi tarar na tadoti na halin girma cikawa ne da alƙawari bila kadare ba tare da yauda ba na cikawa da take da alƙawari ba tare da ya yauda ni wanda ya dauka ma alƙawari ba sallallahu alaihi wa sallam mun yi alƙawari bi yauda a wannan masu Allah sallallahu alaihi wa sallam ai an bari yauda ba halin kiki bari ba halin kiki bari wa fa'un bila kadare cikawa ne da alƙawari ayyuka ba tare da yauda ba wa aqalun ko bila hawa ko haka kuma annabi mai hukunci ne bila hawa ba tare da son rai ba mai hukunci ne ba tare da son rai ba wajudun bila man'i ko mai baiwa ne ba tare da hanawa ba mai baiwa ne ba tare da hanawa ba kun gane inda na fasara abun bila hawa ko ina jiran wani jawari gana ya a kayan lafawa ne akwai aka ce mamu kan dubi ka tare da hukunci to alike yawa to alike ko shi da vocabulary vocabulary abu abu da siyakul kalam yake koda mana ne inda kana da hankali ya kasa me ake yi bisa sorry bisa rashin sorry hukunci shi ake yi ko a yi shi da son rai ko ba da ko kuma a yi da adalci kamar ba hukunci da duka ga ake wa adalun bila hawa to abinda ake rubi ba da hukunci ne hukunci ba su rai sai hukunci sallallahu alaihi wasallam wajen dubiya mai ai annabi baiwa ne sallah tare da shi bila mani ba anama annabi ya baka bai ce ba ko ce ba baya ba banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu qamar qamar sa abu dai baya kulle ko ba balina kullum ci tafi hannunsa a shimfe kake baya kanke ka sallallahu alaihi wasallam wa ilmin bila tahari annabi ilimi ne da shi babu mantuwa har abada ilimi ne garai ba mantuwa ba ilimi bane ka karanta an ji ba ka manta ka ta bani ka ga Allah ne san sarar ka kara din da aka karantar da Qur'ani to wanda manzon Allah ne sanin ku in kare faratan sa za mu karantar da kai in ji Allah ko ba za ka taba manta ba shi ne wa ilmin wa wa be wa ilmun bila sami da ilimi ba tare da mantuwa ba fala fadla illa wa wa hashbu thiyabihi fala fadla kai ba wata daraja ba wata fifiko da za a samu a cikin halittar Allah illa wawa hashu siyabihi sai an samu tana cikin rigan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wani daraja duk wani fifiko duk wani isa duk wani girma yana cikin rigan manzon Allah wai waye a cikin rigan tambaya ne waye rigan ta kusa shikenan mara dukkan girma duk cika duk isa ta cikin rigan manzon Allah a shi ne cikin rigan shi ta kusa hashu da larabci za ka ce mene ne ma larabci suke cewa a shautul wisadata hashwan sama da ko da larabci a shautul wisadata hashwan na cika filo cikawa da auduga ko na cika filo da auduga hashwan cikawa to idan annabi wai wai yake da ita annabi muhammadu yace alwala da take neman girma ko wai to yana cikin rigan masa Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba ta da take ne sai da ba ko mai ashiya na ci ko alqur'ani za a rubu da ya sama ko da ba sama ba za a shi a azrani za a rubu yawa da shi ta ji manzon Allah shi a cikin riga da aka duk girma na cikin riga manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam aha wala gaira dan haka idan haka ne to babu wani sauran alkhairi fa ka toka illa binti ba'i kitabihi sai a cikin bin littafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kina wani ta yi misra rundunonin mayaka na sarkin fasa kisra kenan ka tafi hutun ku ka tibatu ne ba jan kitabu ba da kitabu da sai a ce kudu ya kudu mu ka kima to na runduna ka tibatu ake cewa jami'in sa ka ta'ibu daga ka ta'ibu kisra rundunonin mayakan kisra ada'anat ta miƙa wuya ta ƙanƙan da kai lirakadihi ga likafar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ka ga dama kuma ga rundunoni rundunoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiyushi ma'anar sa kawai jiyushi don rikabu yana daukan karabka ko raguma da aka zo aka hau mutane suka hau ko za a ji yaƙi runduna ne haka to abinda ake nufi a wurin jiyushi ne rundunonin kisra sun kankan da kai ga rundunan manzon Allah su sallam amma rikaf din yana daukan ma'ana likara yana daukan wannan ma hukudu mulukin arzi jama'u na sarakunan duniya lazat ta fake ibadihi da kofar gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'u na sarakuna da yawan rundunoninsu da wuta ta yi wuta kawai sai aka buga ka zuwa kowane nan ya kafa ne an san an zo wurin da shi kenan na ji abin shi kenan kuma su zai an gama wuta ta yi wuta ke hudu mulukin rabi jama'u rundunar jama'a ta sarakunan duniya lalat ta fake bibabi da kofar manzon Allah ala su kace bisa kuma aminta bisa aminta bisa sabi cewa annabi zai yafiya gare shi bisa sabi minhu da yafiya ta gare shi wa bil afwi da kuma afwa sun tabbata sun abinda cewa zai yaƙi kai kuma afwa a gare shi hashallahu minhu anfusal qawmi rahabatan hashallahu anfusal qawmi rahabatan Allah ya cika zikatan mutane da tsoro minhu daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kawai nan kawai ne anfusal qawmi na rauka zikatan kawai ne da ba da yake cikin kuma sai da haihuwa an ban nasara Allah ya bani nasara ya ce da kake da cewa su cikin suka ta kawai saura wata injin yanzu su za a shi kansu tsoro ne kidan su kuce su ta tsinkewa saura wata a yanzu su za su kuce su ta tsinkewa a kidan al'adar yin sha'adar lahu a kusan kauni Allah ya cika rawukan mutane kamar yana ne rabatan ya cika tukatan nasu da tsoro minhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fajabu sai suka zo suka dinga wuya suna masu daga da kai da farfajiyar masu wani sallallahu alaihi wasallam wallan ya ce wanda duk kuma yake zo din wannan gangara sun tsira tunda suka zo suka kan daga kai a fatan annabi wa man lam ya'ti duk wanda yake zo ma a sa'an na abada sai wayi gari yana ganima abun kawowa ya zama ganima a hannun eh, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban shi ne ganima tarahum ladal babil mukarrami usbatan tarahum zaka gansu usbatan Ah, jama'a jama'a ladal babil mukarrami agun kofar babba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu karrama wa abu amma ko girmama wa abu amma hukuman ta ga su a tsaye alal adadi bisa duka jikin su ra'ban suna masu cike da tsoro cewa ba mamaki ba su yi rashin sa'a a kidara ta a iya kaiwa a kan kashe su wa rahabaki wa rahbatan sannan kuma suna kuma da tsammani tsarai cewa ba annabi mai yafiya ne zai zai basu aha da da mulki suna nan ga wa na kotan sarki uban sarakai annabi muhammadu duk wani sarki ba ba da annabi muhammadu ce da da mulki suna kotan sarki wanda sarautar sabbin gani kibirin babu girman kai tare da ita bala da hawi babu ba alfahari duk abin da Allah ya bashi na girma da cika da daukaka da misalin nan bai taba daga kai ba bai taba alfahari ba sallallahu alaihi wa sallam da daman abaru rabbuhu anan inda suna kofar gidan wadda Allah ubangijinsa abaru ya bashi bi shafa'ati ceto shafa'atul kubra kenan wanda zai ceci dukkan halittarsa Allah gaba daya man abaru man a'adahu kenan rabbuhu shafa'ati shafa'ati wanda Allah ubangijinsa ya bashi ceto fala azza biha amma fa Allah ya ba annabi ceto amma fala azza biha babu rabo a cikin wannan ceto limrin ga dukkan mutumin da la yuhibbu baya son annabi Muhammad duk wanda baya son annabi baya rabo cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a mai kokarin so annabi Muhammad don mu samu shiga ko shiga ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramun alaihin naru qalbun ahabbahu duk zuciyar da ta so annabi Muhammad to haramun wuta ji annabi shaɗin da zuciya ma'ana mai zuciya kenan da rashin wuta tilasta wa zukatan mu kaunar mazan Allah ko sun ki tirai din yayin mu bisa kaunar mazan Allah sun zuwa don su tsira daga jahannama wanda aliyu ruhu wanda duk soyayya annabi ta inganta a cikin zuciyarsa fa hawa hasbuhu ko wannan soyayya wallahi ta ishe shi duniya da lahira ta ishe shi duniya da daga jama'a ku zo mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wasilatuna mu dai tsamin mu ji alfaza zi tsamin mu yau mai kiyamata a ranar gobe kiyama abinda za mu kama ya ishe mu ya zama mana tsani zuwa ga Allah zuwa ga fadar Allah hukuru shi da soyayyar annabi Muhammadu da duk bai kama ta ba ya kama kuma ko me ya kama kuma dan wanda bai ya kama wani abu ba son annabi ba ko ba son annabi a ciki ya kama kuma ko waye shi ko dan wa saboda ka kai kokari ko me mutum ya fika maulamu shiga ya ce mutum ya fika ilimi kai kokari ka fishi son manzon Allah in mutum ya fika kudi kai kokari ka fishi son manzon Allah in mutum ya fika sarauta ya fika jama'a ya fika gata ya fika komai to kai kuma kai kokari ka fishi son manzon Allah wallahi kai kokari ka fishi anan to ka fishi komai kawai shi na kan fara na kan yi addu'a Allah idan zan aifi da ya zama makin annabi Allah ka sa a yi bakin cikin sa barkan manzo ma to ba shi da amfani ai asara aibuwa ne ka yi ku zama makin annabi a kusa billahi Allah ka tsare mu barkan manzo ma barkan shi ta da barkan shi Ibrahim barkan ko rabu shi ta su ko cin da Allah walau lanna nal azzab bi hajji mu ba sayar annabi din nan shine tsarin mu a gobe kiyama walau lam na nal azzab bi hajji ko da mu samu rabon aikata aikin hajji ba to mu so ya adam ta bishe mu wala gasbi ko da mu samu rabo na mu ce mun halarci yaki mun yi jihadi ba soyayyar manzon Allah ta bishe mu jama'a mu ce alhamdulillah wallahi mu gode wa Allah dole ne ma mu gode wa Allah cikin mu da yawa suna ganin manzon Allah kaga alhamdulillah har bayan da za ka kan da ba ka so shi ko kwanan nan tsakiyar dare ai na faɗawa ɗan makarantar shi ko ƙarfe na da minti talatin da takwas na ga annabi muhammad amma mafi na tashi na faɗa wa yayi zo ga duk wanda nake ce suna nake so shi ai in ban fara ban yalanci ba kaga wani abu da ban ma gaba da lalle shi ba alayhi salatu wassalam wannan shi ke daɗa mana kauna na sa ran rahamar Allah dan ba zai yi alhamdulillah ne shi kadai alhamdulillah muna godiya bisa wannan Allah kuma ya daɗa mana mai ta gani mai ta gani wani abu ne Allah ya yi mini duk shekara wani lokaci sau biyu na kan yi halwa ko kafin azumi haka da kuma maulidi haka wani lokaci ne haka in ya gagara kuma ko sau daya kuma duka abun buragin ne to bana na shirya ban ga kowa ba zan shiga ne na shirya na sa rana kan ranar ta zo sai rashin lafiya kuke da rashin lafiya da aka yi tsabta ramadan ne da ba zan shiga in yi halwa na in gama to da rashin lafiya shi ko sai ya kakara har aka shiga ramadanin ban yi ba sai Allah ya bani kyauta abin da zan nema din sai ban yi halon wallahi zan na yi lai bani kyauta ba wahala na sai an yi halwa ba an haka yi ido wuce an haka yi kaza aka kyauta bonus Allah ya barka zama Allah ya ka sa ya dada ya dada ne ba wani diliya la yudilli bi sahi kasi afalaki ko ibn muhayyab ya ce wani zuriya ka gani iri na kwatankwacin kamar ni din nan ha ha ha ba la yi jili misali kan ai ba zai taba samun kusanci da annabi ba don wai kyan aikinsa iri na ha wanda da kyan aiki kan wanda da kyan aiki kan iri na kan in ji shi la yi jili yudili yudili ai la ka karamu ya fa adle dalwahu ya can aiki fa adle dalwahu ثم دنا فتدلي فتدلي duka shi ne ai la yudli misali kasi iri na ai ba zai samu kusaci wajen kan aiki ba walakin bi huddin fi suwaida fi suwaida ai kalbi sai dai ya samu kusaci da annabi da wani soyayya da yake tsakkaken zuciyarsa da wannan nake sa aiki tabbata in ji sha kaunar manzon Allah a cikin zuciya to da wannan nake sa aiki samu kusaci amma daga bare ka kike abu ba za mu yaɗa shi ba kansa kan aiki famusa banda mai kika aiki ba da zai zauna ya dau alƙalami ya daura kan takarda yana ya gwamnan zama wani aiki ya kai wannan kyau babu walakin gurbin sai dai da soyayya fi suwai daɗi wanda ke tsakiyar kalbi zuciyar wannan mai magana zuwan bin taunin shi ne walakin ina kaddara ku har yanzu sai dai zan samu kusaci da annabi muhammadu su rufe kaurin da kuma kawataccen zancen da nake yi nake koda shi da shi amma ba tare da yadda nake kawata wannan yabo da nake wa annabi shiriniyar nan ma ba ba haka na habihi wallahi wannan shiriniya ba ta biya haƙiƙanin bukata ta ba a cikin yabon nan sun manzo yadda nake so da sama da hakan to ma iya abin da nake yi ne kawai wannan dai bai biya haƙiƙanin bukata ta ba a cikin yabon nan sun manzo da na fi so sama da hakan فمنهم من تبع نحبه فمنهم من يتبع باب التبتبيع cikin can suratu a zari ai kalmar can man kabi na haɓaku ai wanda a cikin zuwa wanda bukatar su duniya ya samu shahada ne akwai masu neman shahada ɗin kan kashe ɗin kare mutuwa a cikin addini ya yi ɗaya da kara addini shi na lafiya domin man kabi na haɓaku ya ce daga cikin wanda bukatar su ya samu shahada abin manyan tare ba wanda mutum ke wannan shi ƙoƙarin rikul faɗalu a hada biya hai gashi nan ƙoƙarin rikul faɗalu wato rabo wanda yawan fita daga aikin girki wanda ba ya ke rabo kan aikata ayyukan alkhairi na girki ayyukan da suke rawar ubangijinsa shi ma ba wai kawai sai wanda ya tsaya da aiki talla ba a rabo ma wanda ba da yawan fita daga aika aikata ayyuka na gargari shi ma yana son annabi muhammad yana riski wato rawar ubangiji wala kan ba ba wani aiki daga gare ni ga illa ma na kulu sai da abubuwan da kake faɗi kawai zan ce ga wa ma yanni da kuma abin da nake niyyar yi ban yi ba zan faɗa ka zan yi zan yi da kuma zan yi niyyar zan yi zan yi amma babu aiki gani babu aiki ba sai da abin da kake ta faɗi kawai zan faɗa zan yi zan yi sannan zan yi niyya in kuduri zan yi zan yi amma ina babu wannan yin aikin na rayuwa amma akwai soyayya da muhammadu baya kula amma ai na kirki zai kula yi ranar ka bai kula ba to ya inda ne mai abinda ya ce farko bai bai kansa a ya samu sambo annan kuma mun katimin yanzu masoyi yana fatan wai soyayya za ta buya ma bai da mun sa jamin mun sa jibin min wa muhdalimi tsakanin mai kwarara da mai tafarfasa mai kura zuciya da hawaye ai ba zai taba buya zuciya na tafarfasa hawaye na zub da hawaye ai idani hatta zub da hawaye a dole a tambaya mai dalili in an na tambaye shi mai hujja sai kukan ya karu ko da rama daga da gasu hujjoji a fili wannan mutum kiro dubban bai da mashin idan bi alika ululul dab'i was sakani ta za kai kai musu wai ni ina son manzon Allah kana kin inkari haka bayan da adilai biyu sun min shaida addab was saqam zuban hawaye ko a idaniyata wasaqam da kuma rama da jikina kullum nake tare da shi ramewa don tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asbatal wajhi khaddai abayatan wa banat mithl al bahari ala ghaddika wal alani haka kukan sanda hawayen suka zama yadda ka san an zo an sa galura a karri ne sai zama ya zaunar da layuka guda biyu a fiskata ko na yi alwala ko na yi wanka ko na wanke sau ɗari ba ya fita saboda yawan zuban hawaye har ya zama kamar titi kawai aka yi a kudu kuke nan saboda tsabar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba kai kai kai cewa ina son annabi wa ne mutum wallahi mu mun kokari kuma mu samu abu da muka samu kai da zama labari kawai mu ta kanta labari kawai ka rubuta kanka kai ta kuka a daki saboda annabi Muhammad ko ba kai a ido mutane Allah ya taimake ka kuma sai rawa kamar yadda Shehu Ibrahim ya faɗa yace wani lokacin abu ya faɗa ya faɗa soyayya ta faɗa in daga idon mutane sai kuka kifu almuni sai daga kame hawaye ta hawaye ta daga kame su ba zan yi kukan ba ba zan yi kukan ba da na faɗi ba sa gari na ya ce sai sako su kawai sako su ta zuwa kawai saboda za su zama damuwa a cikin zuciya ba a sako su ba zafi ne za su zama a zuciya amma da samu suka zubo sai a samu sassauci masu ƙaunar abin suna inda suke a jawarar abin gita kwalon gita kwalon in ji flashi idan garau a kushe makuturan ta damuwa wanda zuce ne kokarin wanda zuci kai aha wani mustapha jittun na fasirin kulawa wani mustapha in ba san annabi muhammadu ba ai shi ne abin zaɓin allah wanda allah ya zaɓa a cikin zaɓa kullum zaɓa ya dace ya dace ya dace na ƙarshen taruwan wanda fi kowa zaɓuwa shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma awal mustafa din shi ne abin zaɓi din jiddun magaskaci magaskaci na fasinku da hauru gaskiyar da ke tare da shi din sai ya kore wasa daga gare shi tun yana yaro babu wasa shi tare da sha'anin manzon Allah tun yana yaro babu wasa irin wasa da ake cewa wai a sabiyu sabiyun walau kana waliya ko walau kana nabiya wanda annabi Muhammadu wai yaro yaro ne sai ya taba yarutar nan ko da wani zai zama ko me zai zama nan gaba amma sai ya dan taba yarutar nan wanda manzon Allah ba tun yana yaro ran da aka aibe shi ma jariri yayin sujada irin na tsofotuku a yi masa Allah بسجدته مبتئه هذا شو ابراهيم الرابو عشان يتعرف من ثانيه يا بعد يا سيدنا بسجدته المبتئه سيدنا ان تقوه عارفي مثلا الله kuma yanzu yanzu ya faru duniya ba kaga ba ya rantar da shi gaskiyarsa sai ta kore wasa daga gare shi tun a yarintarsa mai zai yi girma sallallahu alaihi wasallam sai dai annabi yana kakaci yana kakaci har kawai na zaune sai kokarin sa a saboda ya gwada masu ba da girman kai yana da sakewa da mabiyansa ba zo ka ɗaure kana buzura kana cin mu kana wuri gaba ɗaya jama'a su rika tsoron ka don kai wai shehun su ne su yawa kamar wani kulle ga muga ka zo ka zauna ka kwaɗe su da hancin hancin su ta kaɗawa ba su ba za su suna ma tambayoyi ba za su ka zama abin tsoro an tambaye ka samu ha'idoji a wurinka sau da dama na kan je gaban maulana shehi da lalata da bauchi sai ka gashe yana yana kakaci da wasu a fadansa halin annabi Muhammadu ne kuma ya zo ko ba bari haka ko wani sai ba ba shi wani kaga ya kaka ta bas jalla ko ya kawo da yana wa jama'a wasu da kai a tafsiri ne ma ba a tafsiri kai wannan naci a gurin majalisa a gaba a gobe kuma ya karanta wani da aka zo da wani tambaya aka karanta aka ce shi kullum kan ya halal ne ko haram ce ce kullum haram ne ba a kyaka sanyi muka ba an kula wala ai an ce ka zaga ya fita to ai muka ba ka kanta in kana so abu da kake so ka ga maka sai ka ba ka kanta ka tafi sai yanda kake so ka ba da amsa ya ka ba ka amsa idan na ba ka ba ka wai an sake tambaya kan kana wala ko ka tambaya eh wannan eh an ce cinyoyin mutane suna wuce an ce eh kaza kaza an ce suna bin sallah in lokacin sallah ya basu ba an ce ce ta da duk yadda za mu ne ba kan har haramta abin da Allah ya haramta wallahi ya kai sau uku ana sake tambaya a gabana a lokaci na majalisi na a kan bolo ita dai ba haram ba haram bane dai ki ba haram bane to yace a nan ne zan faɗi abin da ya faɗa ne har ya tsokai wasu yace mu alhamdulillah yace mu gaggawa sun ji shi mabiyanmu yaranmu almajiranmu sunansu ne walawa da su ba malamin ilimi a majalar suna kira su to a takaice shayi ya faɗi nasara su suna da almajiransu ya faɗi almajirai kala kala ya ce to don Allah kasa ga musu ana da sojoji masu kare al'umma ko babu wani akwai shi ya ce wannan daji za a ɗau sojoji da ce almajirai mu gaggawa ke ɗauka ko almajirai masu na'am na'am ko kuma almajirai boro na nasarin aka ce almajirai nasarin ya ce cikin zuwa ya ɗaukar sojoji aka ce da yan zanga ko da sauran masu kama aka ce ita ta su koyi tsalle-tsalle suka yi bollin da ya ce kan suke tsalle-tsalle su koyi jarunta gudu wane ne kafin su yi kwallo ya ce sai su ɗan daga fili su yi sai haka suna harba kafa suna yin kaza kaza saboda su zama jarumai yadda in sun tashi training din tunda in sun gama karatu ne za su je su su zama sojojin kace to sai sun wahala su mun aure su koyi tsalle tsalle su koyi waye su koyi irin wannan da sun gama su je su su zama maji su zama da za su kare kasa kace amma ga almajiran gaggawa da yaushe za su zama sojoji almajiran masu na'a na'a ne jaki ina za su zama ta sai ka ubar su su yi ta tsalle tsallen su su koya sai sun koyi wannan abun tukuna za su je su iya yin wancan ne ya ce shi yasa ya ce mu fulani ji shi ya ce muke da training ya ce za mu zo ya ce mu ne za mu iya mu zo mu karbi madubi mu rike mu daga hamatan mu sama muna kallo sama ƙato ya ɗauki kuma giya ta shi ta tsamiya sai ya yi tsalle ya tara a wani ci a yana fashewa amma kofar ki ba mu saboda jarumtan mu ce ya ce amma ina babar bare ne sai ya ce da kamar kula da daya ne ya ni ba da ya ba zai ba zai iya jurewa ba haka ya taba wuta da dariya to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan yana kakaci ta ba sabbin dariya sallallahu alaihi wasallam yana da wannan kadaci amma wasa wasa ba ko kadaci annabi na gaskiya yake kadaci da bara'a dube shi cikin da waje aka kamar abin da ba gaskiya ba ce ko da wasa je wata ta kawo kara ya rasu lai na kawo kara miji na ne wani ce ko bidin ke nan ko mai mai fari fari a idon sannan ko ta ni ga rasu lai miji na ba da fari fari a idon sannan to wallahi yana da shi to sai ta fasa karanta koma gidan gida ita leƙan da bai na leƙa sun yi fada ne ba ta ke lafiya ki wani da da ka da da da tana tuduwa me ke lafiya ki me haka ta manzon Allah ne ci kana da fari fari a idonka ni din ha to duba ne da ke duba ka duba ka duba ni ne ban gani ba kawai sun dungowa suka je gaban manzon Allah sai ya sun la mata ta ce wai ka ce wani da fari fari a ido ya ce kwarai da gaske ni zai ya suna kuma su fadu wata ce ba da gani ba ya ta to akwai wani na murdun da ya kai da fari fari a wurin baki da fari da shi a yau wata mata ta kawo ƙara na mijinta ya ce mijin ke yi haka ya ce ni kuma duk inda na gani sanar dawa ya saka ɗan damuwa ya ce mijin nawa ya rasu lai mijin nawa wallahi mijin nawa ya kafin hawa kan ɗan damuwa annabi ya ce akwai wata ta akwai wata rakuwa ce duk girman rakuni wanda ba rakuwa ce za a shi ba to shi ne in yayi muku wasa to in ka duba wasa ne ka ga gaskiya ne tsaro ba ce babu wasa cikin sha'ani ko to kai ba ka zaka yi kakaci karka karka zo kai wata ne kakaci a duk ba ka kariya a ina ne wanda ce wa kama da ne babu zuciya ta daga annabi muhammadu tana gogayya shan babu da ma'ana bakin cikin ta ita zuciya ne burin saboda ni na da ne da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa hadina ba kalin nisa bane fa musibu ma in kaddarar bayyana sakon ba ku ci kuna rantsuwa da zatin Allah in ji amma zati ma kaddarar bayyana bayyana sakon in din nan za ka dace ka ci da sakon ba ku ita ma kuma ba ku na za ka dace don ka sa ka fasara ba da fitowa to amma wanda ya sani in ya san za ka dace yanzu sai fasara ba ku ita ji za ka ga shi wani girma ya kawo za ka dace za ka dace ita ita uksimu na rantse da Allah ma kaddaratil bainu ma kaddaral bainu safo an tsantaccen tataccen soyayyar manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam da nake da ta wallahi ni za ta cikin tsakani da shi bai taba gurma ta wannan soyayyar ba tana nan gal ba ku abin da ya taba dan ni zan bai hana soyayyar sa ta gurma ta ba zuciya ta da shi so cike da zuciya sallallahu alaihi wasallam wa ma waqadat ko وما وقدت عيسى الملبين نحوه وما وقدت عيسى الملبين عيسى الملبين فرار راكما نما تربية wanda suka hau suna labbai ta bawa kuma labbai za ta bi umra ko hajji suka doshi ta tannin manzan Allah na hawa ta tannin manzan Allah wa bawa halarci ba su ba ba sa sauri yadda nake so ba sa sauri su su yi sauri nake so maza maza a tafi a ce a riski a kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi abuwa ko min shauƙin sun sauri su riski madinan manzon Allah da mafi tashin ƙamshin nan min shauƙin na bege kala ƙasumin na aure da suka karɓa a katane na aure na su tafi da shi wannan bautuwa su tafi da su da nake yi suke tashi ƙarshi su tafi da su da bannin madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salat himmatun wata himma ta daga gare ta ɗaukaka na awal lahaki katarnin saduwa bihi riska bihi da abin mafado musamman da suke shi samat kan wani nima ta daukuna wa akharaha wa akharaha qada'un sai wani ya kada wani baki ba wa akharaha qada'un sai wani hukunci jarabi wanda ya gudana a cikin wannan lamari na daga Allah kenan sai ya jinkirta in samu in jero amma da ya takaddama ya jinkirta da abinda nake na himmatu gabatu zuwa gare shi samun jawar mace Allah kenan alar ragani bisa dole bisa dole sallama sai sallama da kwana biyar daga an sai sallama da naji zuwa dole a aure ina so bai wajen na bi muka haɗu da ananin bege da annabi Muhammadu wajen zama wajen zumani irin ananin wato ishirwa wato bege da nake kan tuka annabi Muhammadu irin bege mai tsananin cin ishirwa ta nasamat nasimat zulali da azbi wanda ji kanshi na wato iska iskan ruwa mai daɗi filin aizi wanda a lokacin da cikin ɓarnin ishin ruwan kuma ana tsakanin tsakiyar gargar rana fit da wuri kuma a cikin sahara kuma kawai yana tsakiyar jin wannan ishin ruwa sai ji ƙamshin ruwa mai daɗin nan adadi ya iska tana kaɗawa kuma in ka ci iska mai ƙamshin nan a alamar ruwa na zuwa a ga ishi ya tafi فأكبادنا كاك أنتنا أنت أنت وجد من أمدان بالشوك تسلم أنا أقونا سلمي جمع سر الله بلقحه تقول لنا به جمع سر الله صلى الله عليه وسلم نكي تعالي بيتا أها وإن قالت أنا قالوا يا يندا قدروا لي مسكي هناوا بدون لقحه koma bayan samun ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa inna lana qulsa hakika mu muna da wani ɗebe kewa tsakanin da annabi Muhammadu bi ausati zan'i ko bi ausati sahihi wato da ambaton sifofin baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawarwa ba mu haki an arka'a mu rika yin barna shaukan saboda fege da annabi Muhammad bi madihi saboda yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda mutum ya san annabi ana yabon annabi Muhammad dole ya yi shafi ya yi barna ya kashe shi hali ai ga wannan ma kumamun wanda take wato kumamun kumamun aiki ba haram ga kurciyar nan na gandun daji ita ma ai karta'u tana ta farin ciki tana murna tana rawa lin shajuri saboda wake da ake yi to ita ma ta yi rawa ta yi murna kurciya ta gandun daji ma da leni da nake ana yabon annabi muhammadu sai dole in ta murna in ta karsashi in ta rawa har da juri saboda yabon annabi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan shi ne karshen wannan baituka alhamdulillah sai gobe insha Allah za mu shiga harkar alif da yadda Allah za mu shiga harkar da alif da yadda Allah subhanahu wa ta'ala na fata Allah ya daɗe ku da rahama da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sawa zikatar mu da yana nabi da soyayyarsa ko da sarki albarkacin tutari da Allah ta'ala anhu ranar ma an tura da ɗan a tara da ban sani wallahi sallah da tafiya shi neman addu'a ne amma dai mun yi da safi kafin da safi wani yoyi ko bisu sama da dare ka tura ma assalamu alaikum malam Allah kara mana lafiya in san kwana malam shin mutum yana azumi an yarda ya sunbanci matarsa eh an yarda inda dare an yarda inda dare shi da nasa banda ko ko je nasa banda rana an yarda inda dare a azumi ya sunbanci matarsa ya fara abu da azumi ba yana azumi ba to in ya azumi a yi gaba da kai ila ya gaba da shawa Allah ya kike sabbi da amsa ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi يا من لا يشرك له ولد بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا يشرك له ولد بسم الله الرحمن الرحيم ولد يا رب لا حول ولا قوه الا بالله ونجي من خير خير الله ولا يعلم نسب ولا حسد بما سبب من شر النازلين محمد انت يا سيدي يا رب سيدي سيدي الرحيم ورسولنا محمد انت يا سيدي سندون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الابد وعاتم بما صدق سيدنا النبي وعلى سيدنا الخاتم